الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصنامنا آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شغل مجرم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصنامنا آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعة السلام عليكم Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa isqala ibrahimu li abihi hadha atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin Allah subhanahu wa ta'ala anan yana ba mu labarin annabi Ibrahim kuma da wata matsala da take faruwa na da Allah yake cewa isqala Ibrahim li abihi azara a fasaran laifi ne ka tunatar da mutane yayin da annabi Ibrahim yake gaya wa babansa, Azara, kuwa ɗan gabuhu wa ismuhu tara, Azar lakabinsa ne, amma ainihin sunansa tara. Ya gaya masa cewa a tattace su naman ali hakan, yanzu ka rike gumar kaka ce su ne alloli, domin shi Azara, shi shugaba ne ma wajen sassaka gunkin sayarwa ma ike to Allah ya kaddara annabi Ibrahim sai ya fito a tsakanin ta rike su alihatan alloli ta abuduha kana bauta musu ma'ana ai bai kamata kai haka ba inni araka ina ganin ka ya azara wa qaumaka da kai da mutanenka da kuke bautawa gunki fi zalalin cikin fata mubilin a bayyane to wannan matsalar cewa dangantuwar annabi Ibrahim zuwa Azara. Kuma bayan ga hadisai da yawa sun tabbatar cewa zuriyar annabi Muhammadu ko ɗaya ba wanda ya faɗa cikin bautan gunki ko ayyuka na zaɓo. Ko guda ɗaya. Alhali annabi Ibrahim kakan annabi Muhammadu. To ta ina aka sami Azara ya zo ya shiga tsakani. to za mu karanta za mu bi abin da bayanai wanda shewa ya ɗauko na malamai daban-daban wanda ya bayani akan wannan matsala ta azara. Ya ce Ibrahim yukallimu abawu azara yanhahu an ibadatin asna shewa ya kawo tun da an ce abiyi babansa ya kawo wannan sigar. Ya ce annabi Ibrahim yana magana da babansa azara yana hana shi bautawa gumaka wa hadha yunafi anna rasul wannan ya kore kenan cewa annabi yana cewa qala innahu kallamahu Allah fi aslatil mu'minin in ya tabbata hazara mahaifi ne na manzon Allah to wannan ya sha bamban da wani hadisi wanda annabi ya ce shi bai gushe ba Allah yana jujjuya shi a tsatsan muminai daga mumine zuwa mumine wal muminat a tsatsan muminai maza da muminai mata min adama har ya zuwa kan annabi adam ila shi zuwa kan annabi shisu ila ibrahim har ya zuwa kan annabi ibrahim ila Ismail har ya zuwa annabi Ismail, ila Adnana har ya zuwa Adnan, ila Abdullahi har ya zuwa wanda ya haifi manzon Allah Abdullahi wa Amina kuma da mahaifiyarsa Amina. Manzon Allah ya yi wa bayanin wannan hadisi. Ban gushe ba Allah yana jujjuya ne. Daga cikin tsatso tsarkaka zuwa tsatso tsarkaka muminai maza da muminai mata har ya zo kan babana aka haife ni. Ma wulida min safahin manzan Allah ya ce ba a taɓa haihuwan wani daga cikin kakanninsa, ba a taɓa haihuwansa daga mummunar hanya ba ko wajen tsafi ko zina. Bal min nikahin sahihi an haife shi ne daga aure sahihi. To idan aka danganta ya tabbata cewa azara babansa ne mahaifi. to kaga ai zai kora wannan hadisin da annabi ya faɗa kenan ta ina wannan hadisin zai samu zama kenan kuna jin karatu shi ne bayan bayan Allah masu ganin kima da martaba na manzon Allah da tsatso da kakannu na manzon Allah sun yarda da wannan hadisi amma masu ganin dole sai sun wulakanta matsayin annabi dole sai ya faɗa hannun wani kafiri tukunna su yarda cewa to saboda haka suke karfafa duk tawilin da za ka yi cewa azara ba ainihin mahaifin annabi ba ne ayin annabi ibrahim ba ne a'a babbansa ne domin larabawa sukan kalli dan uwan uba su ce masa baba mu ma muna yi baba alhali baban ba mahaifi ba ne ko to saboda haka annabi ibrahim ya kira azara da cewa babana ba wai yana nufin babansa mahaifi ba don idan ba haka ba wannan hadisi sahihi hadisi ne sahihi ya ce ni tun da nake ana jujjuya ni ne daga tsatso na muminai maza da muminai mata tun daga kan annabi adam abin ya yi ta juyawa har zuwa babana abdullahi wannan hadisi ne sahihi to idan ka ce dole sai azara ya zama mahaifin annabi na sosai to ai kaga ka gare ta wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ai akalla ma ai kai alkunya in aka sama wa annabi mabuda to sai kai ta ja dole sai ya fada cikin kakkafe kana ibnu abba daga cikin masana alqur'ani na sahabbai ibnu abbas ya ce katabtu lin nabi sallallahu alaihi wa sallam khamsa mi'ati jaddi yace na rubuta wa annabi muhammadu kakannu ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya wajen mutum ɗari biyar don na bi salsala na rubuta tun daga Adam. Ɗaya bayan ɗaya na lissafa mutum ɗari biyar kakannu ne. A cikin su ma na aitu fihim kafiran. Ban ga kafiri a cikin su ba. Ibn Abbas ne ya faɗo wannan. Amma yanzu ka ji ba kunya ba tsoro. In ka faɗa ma wai kai baka iya karatu. Kana ɓoyewa ne. To da kai da kake bayyana wani riba ka samu. Banda in kai wasa ka faɗa a raka. Kana ƙoƙarin dangantawa annabi kafirci cikin kakannunsa. kuna gane karatu kai fa yattafiqu hadha ma kaunihi min zurriyyati ibrahim wa isma'il ita ina wannan zai dace zai haɗu da cewa wannan yana daga cikin kai fa yattafiqu hadha ma kaunihi min zurriyyati ibrahim wa ibrahim yaqulu hadha li abi yaya kenan zai yiwu a ce wannan tsotso guda ɗari biyar a ce kakanu annabi ibrahim ne alhali kuma sai gashi an zo aya na cewa annabi Ibrahim ya gaya wa babansa cewa don me kike bautan gudu to in haka ne wancan hadisi na cewa mutum ɗari biyar da Ibn Abbas ya rawaito duk kakanin annabi ne bai taɓa samun kafiri ba a cikin to kenan wannan da yake ce ya abi to sai ka duba kenan ashe larabawa sukan yi amfani da kalman abi a matsayin babba don haka azara ba shi ya haifi manzon Allah ba azara babban sa ne waje ba bi an yi ajabal ulama malamai sun ba da amsa annal ismata taqa'u li ajdadin nabi isma kariya na fadawa mummunan hanya takan afku akan kakannin manzon Allah ma da maru nurun nabi wai suna da wannan isman ne na rashin fadawa kafirci sai waɗansu ne masu ba da amsa cewa eh yaya kenan za a yi a ce a sami kafiri a kakannin annabi har azara ya zama mahaifin annabi ne kuma bayan an ce cikin kakanninsa ba kafiri wai sai wani malami yake cewa eh ai kafirci yakan zo musu ne bayan wannan haske na annabkar in ya fita daga jikinsu to kafircin sai ya dawo wai watakila haka ne ya sami azara kuna gane karatu fi asladi amma idan da kalan nuru wai in wannan hasken ya gaji fa zalika ka adal kalbi faqat to wannan kakan wanda aka yi haifi hasken hasken ya fita jikinsa to ya zama kamar ɗaya daga cikin sauran jama'a ne kawai don haka zai iya tsaki wannan fa masu kokarin tabbatar da kafirci a cikin tsotson annabi ne suke faɗin wannan wa azara to don haka wai shi azara hina ma kana ya abudul asna wai a daidai lokacin da yake bautawa gumakan kanan nuru kadinta kala ibrahim ila ibrahim wai hasken ai ya tashi daga jikinsa ya dawo jikin annabi Ibrahim saboda haka shi yasa a lokaci yake bautan gumaka kuna ji to sai shehu bai yadda ba yace wa hadal jawab ghairu mardi wannan jawabin ba karfafe bane ba haka bane wal qur'an wa ayyidu kauna ajdadin nabi sallallahu alaihi wa sallam kulluhum muslimin alqur'ani yana akwai ayoyi da suke karfafa mana cewa dukkan kanu annabi ma musulmi akwai aya banda wannan aya da take magana cewa azara annabi ibrahim ke gaya babansa azara to sai mu fassara mu a hausar da muke yi babansa malaman mu suka ce babbansa ko babansa abi wato babbansa bi qawlihi wa taqallubaka fi sajidin Allah ya faɗa cikin alqur'ani cewa da yadda kake jujjuyawa a tsakanin masu sujada tun daga annabi adam wannan ya ɗauki cikinka bai sujada ne wato musulmi ne in ya sauko kan wannan wannan in ya ɗau cikin shi ma musulmi ne haka aka yi ta zuwa harkan abdullahi harkan manzan allah to aya ce ta faɗa wa takallu baka fi sajidin idan ka haɗa wannan da hadisin da yake cewa ya zo ne daga tsarkaka bai zo daga najasa ba tun daga babansa a tun daga adam har ya zuwa babansa ya haife shi da kuma hadisin Ibn Abbas da ya cewa ya lissafa wa annabi kakannu ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya guda ɗari biyar babu kafiri a ciki. Kuma ga wannan aya tana bayanin cewa ya Rasulullahi da irin bidiyoya wanda kake a tsakanin masu sujada. Ai fi aslafin musalli a tsatson masu sallah. An gane? To, a hasanu ma uje ba fi zalika wannan shine mafi kyan amsan da ya kamata a amsa akan wannan wanda zai tabbatar cewa manzon Allah bai fito daga tsatsan wani ko kakanninsa ba wani kakansa da ya zauna a tsatsan kafiri balle Ibrahim annabi Ibrahim da kansa bai zauna a tsatsan kafiri ba azara da ake faɗi iskala li abi Ibrahim li abi azara yayin da annabi Ibrahim ya gaya wa babbansa ne ba mahaifinsa ba Hassan ma ujiba fi zalika ma ajaba bihi shaykhuna Shaykh Tijani radiyallahu anhu ya ba da amsa akan wannan radiyallahu anhu kana azara yace azara din nan abbul li Ibrahim babban annabi Ibrahim haka Shaykh Tijani ya faɗi wa fasahatul Qur'an kuma fasaha irin na alqur'ani to sai hada za ta baka za ta maka bayani yadda za ka gane akan wannan al-insanu abubuwan da zai walada shi mutum in aka sami babansa wanda ya haife shi la ya kulu lahu abi fulan alqur'ani baya ce baban wani an gane ya kulu abi faqat yakan ce babana kadai amma alqur'ani ba zai ce li abi aba in babansa ne zai ce li abi kawai shi to amma tun da yace in kare Ibrahim ne abi ya azara to ba baban sa bane amma da babansa ne sai ya ce iska da li ibrahim li abihi sai ya shi ba sai an ce mizi an ce azara ba amma alqur'ani a fasaha irin tasa dan ya nuna maka cewa ba shi ya haife shi to haka yake in ainihin mahaifin wanda ake magana a kai in alqur'ani ne to sai ya ce wa iska da ibrahim li abihi sai ya shi ya ce a tattace zu abnaman aliha amma tun da ya fito da azara to wannan ba shi ba ne. Wa iza kila li abi fulan babana aka ce wane ma'anahu al'am ana nufin babba ne amma in ainihin mahaifin ne sai a ce li abi ko li abihi a sai an fito da sunan waye abihi uban kawai ai uban amma in aka ce li abihi wane to wannan nan ba ainihin shi ne ya haife shi kun gane karatu Na. Ya kulu abi sai ya ce babana kawai. Wai za kila abi fulan ma'ana wa al'am fakat. Idan lauka na azaru a ba Ibrahim. Sai shehu ya ce so da tabbatacce azara mahaifin annabi Ibrahim ne. Lakkafa bi kauli sai ya gamsu wajen fatin sunansa ya ce wa isqala Ibrahim Ibrahimu li abi. Ba za a ce wani azara ba. saboda in dai tabbataccen shi ne ainihin uba amma da ya zama ba shi ne tabbataccen uban ba dan uwan uban ne dole sai aka fito da sunan dan uwan uba kun gane wannan bayani wannan ba warke ba in ba mai rigiman cewa dole sai ya danganta wa manzon Allah na kasa ba ne to don me za to me za ka dauka a ciki to saboda haka kai tawili ka sama wa annabi mafita mai kyau ya fi ka yi tawili ka sa masa a gaba. Su waɗannan su ɗin ma tawili ne tun da abihi da ya ce sai aka ce azara ga mafita ga fasahar alƙur'ani yadda yake. Amma kauluhu li abihi azar amma faɗin sa da ya ce in tsala Ibrahimu li abihi azara fa haza abun akhar ghairul abi wannan wani uba ne daban ba ainihin uba mahaifi in saha haza fakat zalal iskal in dai wannan haka ne kuma haka ne to ai wani rikici zo ya yayi sai dai mai neman tabbatar da rikicin saboda nuna na ƙasa ga annabi Ibrahim da kuma annabi Muhammad wa illa fal mamnu'u min ajdadin nabi sallallahu alaihi wa sallam as-sifa idan ba haka ba fal mamnu'u من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم الدفاع وأن ينشأ نور النبي صلى الله عليه وسلم بغير التركاي abin da ya hannu shi ne a sami lalata a zuriyar annabi babu lalata ma'ana ba zina zina fa bai kai shirka ba amma mai zina ma mazinaci babu shi a jinin kakannin annabi balle a danganta masa kafirci wa an yanki hanurun nabi sallallahu alaihi wa sallam ko masu faɗin wancan shi na ba da amsa ne wa cewa ke ai lokacin da azara yake bautan gunki lallai mahaifinsa ne amma lokacin harshen ya fita ne kenan wato an ɗaura auren kenan lokacin ba addini wa alkihatul kuffar auren kafirai a lokacin a gaban auren su in ba suna cikin addini bane to musulunci ya zo ya tadda su da aurensu ya kan bar auren sahihi fi shari'ati al-islam a shari'ar musulunci yanzu idan aka samu masu tsafi da sun yi al'adar su sun yi aure to da gaba ɗaya sai suka musulunta to in suka musulunta ana sake musu aure musulunci ya kan ɗauka auren yayi alhasilu azara hada khatabahu ibrahim abin da yake tabbace abar din nan annabi ibrahim ya yi masa magana yace da shi a tattafizu asnaman ali haka ka rike goma ka kace su ne allolinka inni araka wa qaumaka ina ganin ka da kai da mutanen ka fi zalalin mudi cikin bada a bayyane qala hadha al-kalam wa huwa ibnu 16 shahara annabi ibrahim ya faɗi wannan lokacin yana dan wata 19 ستة عشر شهرا وتشاتر نعم بسم الله
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المؤمنين
Allah ya ce wa kazalika kamar yadda ka ji dinna annabi Ibrahim abun mamaki nuri Ibrahim malakutar samawa muka nuna wa annabi Ibrahim mallakar sama da kasa da ubangiji ya ga komai muka nuna masa wal ardi da duk mallakan da Allah yake da su na bayansa a kasa duk muka nuna masa ya ga komai wal yakuna min al mumkinin an zamo daga cikin masu sakankancewa don aka mai da masa abin kamar fim kawon maji kawai hakan nan kamar bidiyo ya ga ko'ina ya ga halittun Allah daban-daban ya ga halittun da suke sama da na ƙasa duk gaba ɗaya ra'a namrud nara karajat min ba'd zuri wannan yana namrud shine wanda ya zamani kafirin zamanin annabi ibrahim kenan shine shugaban masu bautan kuma kaji wata namrud akan ce namrudu ko namrudu do ana faɗin wani to namrud wata ran ya ga ya yi mafarki ya ga wata wuta kharajat min ba'd duri wutar ta fito ne daga wani daga cikin gidajen mutanen gari jan kuda ne akan ce diyar ko a ce addu gidaje wa harakat mamlakatahu ta zo ta kona masa duk wato gwamnatinsa wato kasar sa duk inda yake mallaka wannan wutar sai ta cinye kasar gaba daya fasa alal munajjimin sai na burudu da ya ga wannan mafarki hankalinsa ya tashi tun da ake daular sa ce duk kasar wutar ta cinye sai ya tambayi masana taurari su buga su gaya masa an hazihi ru'ya game da wannan mafarki anya ne sakamakon wannan mafarki ne قالوا له إن مولودا يولد من هؤلاء الناس fasaran wannan mamarki shi ne akwai wani ɗa da za a haifa cikin mutanen garin kadin nan ya kuru sababan li zahabi mulki zai zamo shi ne dalilin tafiyar mulkin ka ran da aka haifi ɗan to naka kan ya ƙare wani mulki a kan mutanen ƙasar nan ya wuce kenan fasala sai na muruzu yake idan la ya sabu mulki abada in haka ne ina da mataki ina da magani mulki na ashe ba zai tafi ba zan ɗauki matakin da ya dace fa azala rijal ana nisa namrud sai ya rawa da mata ya raba su da maza ko da miji aka raba shi da matarsa aka tara maza daban mata daban wai gudun kar a sadu balle a sami ciki balle ma a haifi ɗan da zai zama dalilin tafiyar mulkinsa to kaga haka ne wai shi yana ganin ai ya maganta ku wa mana aman man yin an ya ce rajulun imra'atu ya hana cewa kowane namiji kar ya kuskure sadu da matarsa tunda ya raba fa sara rajulu la yara imra'atahu illa fi ayyamil hayy sai ya zama dokar ita ce namiji ba yi da dama ya sadu da matarsa sai a kwanakin da take haila saboda lokacin ko ya fada kazanta ma tun da mace tana haila ba ta daukar ciki saboda haka dai sai aka yi izini a kan haka wa kanu yajtanibuna nisa fi zamin al-hayy to amma dama al'adar su su mutanen kasar nan mun kan'ana kenan suna da al'adar su ma in mace tana haila suna ganin kiyamun kusatar saboda haka su din ma ba za su kusace ta ba balle ma ta dauki ciki كل من هابت امرأته أذن له في الدخول عليها sai ya zama na maro sai ya yadda zuwan da ya san matarsa tana al'ada to sai ya masa izini to je ka ka je ka ga gida wai shi yayi dabara fa fa sai wani al'amari sai ya dace an ha an aradat hajatu lin marud to ran nan sai wata bukata ta taso wa marud wa arsala walida ibrahim wanda kuma zai iya magance wannan bukatar a cikin gari mahaifin annabi Ibrahim to yake nan kaga izinin shiga gari zai faru ko wa kana waziran lahu kuma wazirin sa ne an yasaba ila albalad wa yaqdi lahu hajatahu wa iyahu an yaquba min imra'atihi sai ya izini wa wazirin nasa baban annabi Ibrahim cewa ya shiga gari ya je ya biya masa wannan bukata amma ba ya hane shi ya hane shi an yaquba min imra'atihi kar ya kuskura ba ya zaɓi da matarsa to kana nan ne فقال له سيدي قال له أنا أعرض على ملكك منك baba annabi Ibrahim sai ya ce ai dai na ga kwaɗayin dawama mulkin ka ma fiye da kai yawa na fi ka son mulkin ka ya dawama la aqrabu minha abadan mata ta ba ai har abada ba zan kusace ta ba Ah, to shi na marozan gaskiya dama ya kulla falamma da kalar qaryata wa qada hajatul malik baban Ibrahim da ya shiga gari ya biya bukatan da sarki ya ce je ya masa da kala alal mar'ati fatayyana Allahu fi ainihi ya shiga gidan matar gidansa wajen matarsa kenan Allah ya daɗa kawata masa inda yadda sha'awar da zai shiga zuciyarsa falam yamlik nafsahu hatta waqa alaiha bai iya mallakar zuciyarsa ba har suka sadu kuna ji fa hamalat bi ibrahim ta dauki cikin annabi ibrahim kuwa falamma hamalat bi ibrahim akhfallahu alhamd da ta ɗauki cikin annabi Ibrahim ciki ya tabbata amma Allah tun da shi ne mai rahama mai jin kai ko ya ne abin da ya faru sai ya koya wa kowa cikin kowa ya kasa gane cikin kullama kabura alhamdu kabura albasu ciki na girma a ciki ciki na kwari wato ɗa na kwari a ciki amma cikin na daɗa kankanta watanni yaro na karuwa amma ciki na daɗa kasawa lam yasar alaiha amaratul hamdi alamomin ciki duk bai bayyana ga matar baban adam ibrahim ba hatta an ana waqtuna nafasiha sai lokacin haihuwa kasa abubuwa suka bayyana kun san nifas ko na fafarrat ila falati matar fa tsoro ya kama ta sai ta gudu ta shiga daki dan kar a gano ta a kashe ta kuna ji fadakalat magaratan sai ta shiga wani rami wani rami ne hakan nan kamar kududusi sai ta shiga da fanta kanat aina ai aina garat wani irin ruwa ne wani kududusi ne da a wajen amma kududusin ya kafe to sai ta zo ta shiga da fanta a wajen fa wada'at fiha sai ta haifi ta a wannan kududusin fa iza huwa ibrahim dan ko sai ya zama ashe annabi ibrahim ne wa sakarat famal gharati ta jawo wani abu ta rufe kofan wannan wato kududdufin wannan rami sai ta rufe bi hadarin wani dutse ta jawo sai ta rufe waraja akilan qaryati wa taharat bihi ta rufe yaro ta bashi a wajen tunda ta san dai kayan Allah ne Allah ne zai kiyaye kayansa don haka sai ta bashi a wannan ramin ta yi wanka ta tsarkaka ta koma gari yabta min Allah tabaraka wa ta'ala duk dai kariyan Allah ba wani abin da ya bayyana balle a tukuce ta fasarar ta taraddadu ilai sai ta ci gaba tana ta kai kawo tsakanin gidansu da kuma can inda yaro yake a rami wata jiruhu yurdi'u min asabihi ma sai ta tarar yana tsotsar ruwan sha a yatsarsa min hadal isma a wannan yatsa yana tsotsar ruwa wannan ya tsotsi ruwa a nan ɗayan kuma yana tsotsar nono min haza aslan min haza zuma kuma a ɗaya yatsa duhunan min haza ɗayan kuma wani mai kaman man shanu duk kayan abinci dai an haɗa ga ruwa ga nono ga zuma ga kuma wato kamar a ce kindirmo yana tsotsa a dukkan yatsu ɗaya kuma tamrat min haza hadda dibino duk Allah ya haɗa Allah ne dama shi ya ajiyarsa ne wa yambutu fi shahari annabi Ibrahim ya ci gaba da girma a wata guda kama yambutu waladu fi sana kamar yadda yaro yake girma a shekara guda kawai girma kan girma وبعد سنة ستة عشر شهرا bayan wata sha shida tsara shafan ƙauyen ya zama saurayi mai ƙarfi ikon Allah atat ummuhu lamma nazara ilaiha ibrahim da mahaifiyarsa ta ɗauko shi su zo da shi annabi ibrahim ya kalle ta kana ya uki yaro sai ya tambaye ga baba ga mama annabi ibrahim yana wata nawa sha shida sai ya ce da ita ya ummi mahaifiyata ya mama ma rabbi ni din nan ko wane ne Allah na wane ne ubangiji na mama qalat rabbuka ana tace ubangijin ka aini ne dan abin da ta sani ne ba su san wani Allah ba qala wa ma rabbuki anti to naji ke ke ne ke ce Allah na to ke kuma waye Allah ki qalat rabbi abuka tace ubangiji na aiki ne babanka qala wa ma rabbu abi to waye kuma Allah baban na waye ubangijinsa qalat namrud tace eh ai gaba ɗaya namrud shine Allah mu ai Allah mu qala wa ma rabbu namrud shi ko namrud waye ne ba waye Allah sa wada'at ila zawjiha bai ya rufe da ne sai da rungo mata zo ta same gida wannan maganar ba ya fi karfi na tambayar da ba zan iya amsawa akhbarat kurkaba ta zo ta bai wa annabi Ibrahim baban annabi Ibrahim ta ba shi labari sanan lahu innal mawlud allazi kana yuqafu min huwa waladi na zamanin nan da ake tsoron haihuwan sannan wata kila dan nan ne fa yawa yadda ne cikin nan wata kila shi ta'al hatta tasma'a minhu kai ma ya kamata mai gida ka zo ka ji da kanta ka ji a bakinsa فأتى إلى إبراهيم بابا النبي إبراهيم يزوي كتب إبراهيم قال له يا sai annabi Ibrahim ya tambayi baban nasa daga ganin sa yace ya abi ma rafi baba waye Allah na qala rabbuka ummu shi ma ya faɗi irin wancan ubangijinka ita ce uwarka qala wa ma rabbu ummi waye Allah mahaifiyata kuma qala ana yace ni ne kala wa mara fuka anta to kai ko baba waye waye Allah ka kala na maru yace ah ni kan Allah na ai duk kowa daga gari a garin nan namaru ma namaru ne Allah sa wa ma rabbu namaru to shi kuma namaru waye ne Allah sa uban bai kasa kuri sai mangadila ya yi tambaya irin wannan manya-manya ko ba amsa fa za haba Allah ya ga ɗaba ya fi ƙarfinsa ɗansa ne amma ya fi ƙarfinsa sai ya tafi fasara yanzuru yanzuru yuhibbu an ya arifa rabba to da ya tafi ya bar shi annabi ibrahim sai ya ci gaba da kallon duniya ya tafi yana ganin halittun allah fa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid a cikin komai akwai allah yana da alamomin da suke nuna cewa shi kaɗai sai dai in ba za a bi a bi a bi a bi duk abin da ka bincike sai ya koma ina mahalicci shi ne kun gane na fala ma jalla
فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أملك نفسي
to muka ce magana ta kare dai uwa ba ta da amsa baban ma bai da amsa ya tafi ya rabu da shi bayan ya dan mangade annabi ibrahim sai ba ya ci gaba da tafakkuri yana tunani don dai yana son ya gane Allah Allah to shine anan aya take cewa falamma janna alayhi al-layl yayin da dare ya duhu daro ya shiga akan annabi ibrahim akhrajuhu min al-maqar don yayin sun fito sun fito da shi daga wannan rami yana fili don ya samu ya kalli abubuwa yadda ya kamata haza awwalu ru'yatihi lis sama kuma bai taba ganin sama ba ran nan shine farkon fitan sa ya fara ganin sama ya fara ganin abubuwa na hakiki na iko to a cikin kalle kallen da yake ra'a kauka ba sai hango tauraro wannan tauraruwar malamai suka ce ita ce tauraruwar zahara mai tsananin haske din nan kana da kawai wa kanu nattali sai ya gaya wa mutanensa su kuwa mutanen garin annabi ibrahim garin na marudu banaye ne wajen sanin ilimin taurari nattali masana taurari ya duba ya ce kala haza rabbi wataƙila dai wannan shine ubangiji na yana ta kallo yana ta kallo falan ma a fala da gari ya kusan wayewa dare ya yi nisa ya nemi zara ya rasa ta faɗi ku ya ce za a la'urusul afili Allah mai faɗuwa a nemi shi a rasa a ba na wasu buƙatar wannan Allah wataƙila ba shi ba ne Allah la'urusul afili an attakizahum arbaba duk waɗanda ke suke zulmewa su faɗi to ba zan rike su a matsayin su ne Allah ya anna rabba la yazulu alayhi la yazulu alayhi taghayyur la yazulu alayhi taghayyur domin in Allah ne to babu jinki cewa babu canzawa a yadda yake Allah ya juya ya juya har ma a nemi shi a rasa na
فلما رأى القمر بادرا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يأتني ربي لأكونن من القوم الضالين.
نعم. kaga dai yadda aka yi da tauraruwa ya gane dai tauraruwa ba ta tabbaci a kuma ma dalilinsa shi ne to ya za ta zulmi ya anime ta a karasa to shi ke ne ya ci gaba da dudduba a jikin Allah falamma mana falamma ra alkamara to ana cikin haka sai ya hango wata to da ya ga wata ba zigar ya hudo da haske kada haza da fiye ce to wata kila dai ala wannan kan shine ubangiji ne amma shi ma yana kallo yana kallo wata aliyare sulmu ya bata falan ma afala da wata ya bata ya sulmu ya bace tsara da illam ya jini ran ilin to har yanzu dai gaskiya ni dai ban kasu ba amma dai in Allah ubangiji na bai ganar da ni ba na gano Allah na hakika na gaskiya la'akunan da minal qawmi dhalli to ran nan mu daga cikin mutane wata don kama waɗannan a matsayin Allah mutane don ba su bane Allah na
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم بريء مما تجرمون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين
na kaga an yi na tauraro an kai karshe an gane tauraro ba Allah ba an yi na wata an duba shi ma an kai karshe an ga ya faɗi don haka wata ba Allah ba to yanzu ana magana rana ne wannan mara ashamsa yayin da yake kalle kalle yana zaune a rana ta fito sai ya ga ga rana ta fito ta fito kuma ba da gatan da tsananin haske wanda aka ce ba zidan don namiji ne ku amma rana ba zidan ta fito da haske wata gari shi ne a wace gari ya ga rana ra'ar shamsa a wala zuyani ya ga rana bai taɓa ganin rana ba ran nan da ya fara ganin rana da ya ganta ga girma ga farjini ga haske kala haza da ya ce to yanzu dai kan watakila wannan ita ce Allah هذا أكبر أي وأن ما أي تطور الجرمى أكبر من الكوكب والقمر رانا تاكو تني وتا da taurari girma to ita ma ana nan ana nan yana bin da da kallo sai ta fata ita ma ta faɗi falan ma afalan da ya ga rana ta faɗi kala ya kaune ya ce kai mutane da sauran magana ni dai fa ban gansu ba har yanzu ya kaune in dai bari ku min masu shiru ya ku mutane in dai waɗannan ne kuka rike a matsayin Allah kuke bauta musu to ni kan gaskiya ni na ku kuta gabarin abin da kuke wa Allah tarayya da shi don wannan shirka ne waɗannan duk ba sifofin Allah ba abin da kuke wa Allah shirka billahi min al-asna wal ajra da abubuwa masu jiki ku ce su ne Allah almudaka kuma ba da ruwa masu karewa don haka in ni ku sani ni ina sanar da ku wajjahtu wajhi ni na fuskantar da fuskata lillazi fatara samawati wal arda ga Allah nan wanda ya gaji sama da ƙasa hanifan mai miƙaƙƙen addini wa ma ana min al mushriki ni ba na daga cikin waɗanda za su yi wa Allah tarayya wajen ibada na
wa hajjahu
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون منه to haka to ya sake mai maimaito aya saboda haka Allah a nan sai Allah an shehu Ibrahim sai sake dawo da ayar da aka tashi a kai ce to kun gare an kawo tauraruwa annabi Ibrahim ya ɗauka Allah shi ya ga ta ba da ya ce ba a'a ba ya son Allah mai fatuwa aka sai wata ya fito ya ga wata da haske ya ce to halaya wannan shine Allah na ya ce a'a lallai ba shi bane in dai Allah bai shirya da ne ba zan zamo daga cikin fatattu sai ya ga rana ya ga ita ma ta faɗi ya ce a'a falan ma afalan kala ya kuma inni bari in yi waɗannan duk wanda ya ɗauki waɗannan a matsayin Allah ya yi wa Allah shirka to ni kuma na kuku daga barin duk abin da ake wa Allah shirka inni wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana min al mushriki to shine ya sake dawo da ayan dai wa kadalika ai kamar aina mu izlala abihi kamar yadda muka nuna masa sake hanyar babban safatarsa da yayi haka ne nuri ibrahim malakutar samawati wal ard wal yakuna min al muslimin muka nuna masa don ya ga abubuwan mallakan sama da kasa don ya zamo daga cikin masu sakankancewa kaga shi da kansa bisa rizinin da ba da hujjoji ne ya gane dama da da hujja da imanin haka dama abubuwan da ake sanin Allah da su na abubuwa nawa ne da nafsi da hankali idan babu hankali ba za a san Allah ba nafsi kuma yana jagora idan nafsi ya zo ya ce kaza hankali zo ya zo ya gani waɗannan su suke tabbatar da samuwar Allah. Saboda haka annabi Ibrahim ya yi imalul aqal ya yi amfani da hankalinsa ya kalli tauraruwa ya ga ƙarshenta ya kalli wata ya ga ƙarshensa ya kalli rana ya ga ƙarshenta ya kafa hujja da wannan bisa cewa su ba Allah ba don Allah shi baya canzawa amma waɗannan halittu kuma dama babu su yana zaune da sai ga su kullum to abin da ya bar goyaya kuma ya ga ƙarshen to don haka waɗannan ba sirromin Allah ba saboda haka ya yi amfani Shehu Ibrahim ya ce Ibrahim kuma ba tauri a cikin annabawa annabi Ibrahim shi ne jigo na tauhidi shi ne jigo na tauhidi shi Shehu Ibrahim ma zakarahu Allah tabaraka wa ta'ala ma zakarahu Allah tabaraka wa ta'ala illa wa barra'ahu min al-shirki duk a alkur'ani in ka ji inda Allah ya faɗi annabi Ibrahim to sai ya kubutar da shi daga shirka cewa wa ma huwa wa ma huwa min al-mushriki annabi Ibrahim ba yi daga cikin masu shirkawa Allah sai Ibrahim ya tambaya yace ka san dalili me yasa lima dan menene Allah ya ya mai da annabi Ibrahim ya zama haka ya zama shi da shi ko sanda ya annahu qala hadha rabbi yace da farko yace rabbi yana neman rabbu ne wannan shine Allah walau kana yaqulu annan najma rabbahu da yana nufin tauraro Allah sane la kana hada shirka ai da hakan da ya zama shirka to bai yi bai hada rabbi amma Allah yake nufi ba yana nufin tauraro ba hada yana nufin yana neman rabbu ne walakinahu lam yaqsud annada a lokacin ba yana nufin wato fana'i ya rasa tauraruwa كان في ذلك الوقت مستغرقا في التوحيد او ان halin ya dulmuye cikin tauhidin Allah Allah kai shi ne Allah shi ne sarrafi la yara ghayra Allah tabaraka wa ta'ala baya ganin wani abu sai Allah Allah kadai lamma ra'a an-najma qala hadha rabbi قلت لو كان يقصد النجم لقال ذلك لأنه بعيد منه da ya ce yana nufin tauraruwa ne ce zalika rafi amma duk da yake haza yana nuna tarayyarsa da ubangiji da yana nufin tauraruwar ita ce Allah ya ce zalika allazi ara rafi abinda nake gani din nan shine ubangiji wala qala fi shamsi tilka da ya ce tilka rafi li'anna hukunta walakin da tun da yake haza rafi kuma ya san rana mace ce mai ce tilka rabbi ba ai haza rabbi yana nufin wato Allah ubangijinsa walakin fi kulli marrat qala haza rabbi rabbuhu aqrabu ilayhi domin ubangijinsa ya fi kusa da shi min hadhihi al-ashya fiye da dukkan waɗannan abubuwa yaqsudu rabb al-haqiqi yana nufin rabbinsa ubangijinsa na hakika falihaza kullama zakarahu Allah ta'ala duk lokacin da Allah ya faɗi ambaci annabi Ibrahim kala wa ma kana min al-mushriki annabi Ibrahim baya daga cikin waɗanda suka yi wa Allah shirka faniya fi tauhid yayi fana'i yayi fana'i cikin tauhidi na Allah kun taɓa sanin mai majnunu laila yayi fana'i kun san majnunu laila wallahi wani ne yake son wata mace ya so ta ya so ta ya so ta karshe ba ya auren da da shi da ita ba sai ya haukace duk in ya ga kare sai ya ce wannan karen gidan su laila ne duk abin da ya gani yana da taguwar sama kare ya zo wucewa ya yi masa kama da karen gidan su laila sai ya soke karen ya yi taguwar wai karen ya zo ya ya ci nama duk abin da ya gani duk wata mace ya kance wannan laila ce duk mata sun yi bana'i sun kare sai a jikin wa sai a jikin laila wannan shine bana'i in ka ji sufaye suna maganan bala'i sukan shiga wani hali ne kamar yadda majnunu laila ya daina ganin dukkan mata sai ita laila duk matan da ya gani sai ya je ta sai ya a ita laila ce wa in ya ga waɗansu mutane sai ya ce mutane gida su ya yi fana'i a jikin laila to fana'ul anbiya ila yamkutu tawila idan annabawa suka yi fana'i to ba sa dadewa a shi amma majnunu laila shi har ya har ya mutu bai fita daga fana'in ba an gane amma inda da zai fita ya fita wa cikin ruwan hankalinsa sai ya gane a shi'a wannan matar a ce ba laila ba ce wannan ma ba laila ba ce wannan ma ba ita ba ce ya fito daga bana'i amma in ya dawo bana'i to duk sai su kare sai su dawo cikin wa cikin laila kazalika muhammadiyyu haka nan mutanen annabi muhammad idza arada allah bi abdi an yantafi'a bihi ghairu in Allah yana nufin bawa wani sa zai ci amfani sai gajiyar sa to idan yayi bana'i yayi wuzuri to sai ya baka amma in ya zauna a wancan hali ya zama mahaukaci to wa kuwa zai amfana da mahaukaci eh ko ba gane ba in Allah yana son ya bawa na Allah wanda ya bana'i cikin zatin Allah to in ba ya yi baka'i ba ba zai iya amfanin mutane ba sai ya zama mahaukaci to mahaukaci ba wanda la tattabi jillati zalan shari'atu na'am wa kawar walau kana mansuban ila ila al-arab ko kama au kama qala bima azama ma'ana kada kai koyi da mutumin da ya kauce wa doron shari'a duk yake duk yadda yake duk bana'insa sunan sa mahaukaci To a sakamakon wannan ne waɗanda suka haukace jinnan suke sifanta bayan Allah da Allah wai su sun yi bana'i su ƙarya suke. kwanan nan ma na ji a karatun shek yana faɗi cewa duk wanda ya ce wai ya samu wata hakika ko menene ya tsaya a fito ya ce ba musulmi ba ne an gane ku to saboda haka a mai da hankali Iza arada Allah bi abdin an yanta bi'a bi gairu in Allah yana son bawansa wani ya ci amfanin sa yufnihi wa yufkihi bil hil zai yi bana take amma zai iya baka'i sai ya dawo nan take to irin wannan shi ake so yanzu ila istihi sai ya dawo cikin istihi ya fara rarrabe abubuwa amma in yayi bana ya rasa abubuwan to ai ba shari'a kenan fayanta fi ubiru ghayru Ibrahim annabi Ibrahim kala hadha rabbi lokacin da yace wannan ubangiji na ne inda ma ra'al kaukaba yayin da ya ga tauraro wannan hadha rabbi inda ma ra'al qamara da ya ga wata ma yace hadha rabbi ya sake ce hadha rabbi inda ma ra'al shamsa to daga baya sa'a sai wanda ke dawo cikin ruwan hankalinsa ya qaumi inni bari'un mimma tushriku ya yi tamizi kenan yace wannan ba shirka amma lokacin da yake fana'i ai a haka yake amma lokacin da ya wasake yace a a wannan shirka in ya qaumi inni bari'un mimma tushriku wa kadhalika nuri ibrahim malakuta samawati wal ard ذكر أن إبراهيم أراه الله ملكوت السماوات والأرض ya ambata cewa annabi Ibrahim Allah ya nuna masa abubuwan mallakansa na sama da ƙasa. Almalakutu, in ka ji an ce malaman sufaye su ce almalakutu, to ma kafiya abin da ya koya baka gani ba shine malakutu. Wal mulku, an aka ce mulku ko ma zahara abin da ya bayyana a fili. Shine alghaibu wa shahada, in ka ji sufaye sun yi amfani da kalmar gaibi ko sun yi amfani da kalmar shahada suna nufin a duniya wal akhira duniya shahada ce akhira kuma gaiba ce in ka ji sun ce alhisu wal ma'ana to shine az-zahir wal batin an ana gane karatu alhisu wa fil his ma'ana wa fil zahir wa fil ma'ana ma'anansa fil batin in ka ji sun ce alkhalq wal amr su bai suna da waɗansu kalmomi guda biyu ala lahul khalq wal amr to suna nufi al mulk wal malaku kullu hadhihi asma mutaradifa duk waɗannan sunaye ne waɗanda suke wato mutaradifa suke wakiltar juna al mulku ma zahara wal malkut ma khafiya har Allah Ibrahim malakutar samawati wal ard Allah ya nuna wa Annabi Ibrahim mallakan sama da ƙasa shi an nuna masa mallakan sama da ƙasa ne to Annabi Muhammadu da ya Isra'i shi kuma ne aka nuna masa to bari mu wa ara Muhammadan min ayatina lizuriyahu min ayatina ko amma Annabi Ibrahim sai aka ce wa kadhalika nuri Ibrahim malakutar samawati wal ard shi malakutu samawati wal ard aka nuna masa amma annabi Muhammadu Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi min al masjid al haram ila al masjid al aqsa allazi barakna hawlahu yace ne liduriyahu min ayati annabi Ibrahim ayoyin Allah ne Allah ya nuna masa amma annabi Ibrahim tun da bai kai wannan matsayin dan nasa ba saboda shi malakutun samawati wal ard amma Allah ya ce shi annabi Muhammadu lidriyahu min ayatin dan mu nuna masa ayoyin subhanallazi to ga kima asra bi abdi ilayna min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu lidriyahu min ayatin akala min yace dan mu nuna masa min ayatina bai ce lidriyahu ayatina ba dan mu nuna masa wasu abubuwa daga cikin don ba gaba ɗaya ba ne. Min at-tabhidiyya min tana nuna bangare wato ware wasu abubuwa fi haƙƙin Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Wa Ibrahim malakutar samawati wal ard wa laysa fihi min. Annabi Ibrahim da aka ce malakutar samawati wal ard ba a sa min ba at-tabhidiyya wa hadha yaqtadi. Wannan yana nuna annabi Ibrahim ajallu maqaman min Muhammad. kamar yana nuna annabi Ibrahim ya fi girman matsayi akan annabi Muhammadu bal yace a Ibrahim kuriya malakutar samawati wal ard Ibrahim an nuna masa ne mallakan sammai da kasai amma Muhammadu kuriya ba'd al aya an nuna masa wasu daga cikin ayoyin Allah walakin ayatun ayyu ayat walakin ayatun ayatu ayyu shay ayoyi da ne wanda aka nuna wa annabi Muhammadu laysat ayatu samawati ayoyin da aka nuna wa annabi Muhammadu ba na sammai bane wala ayatul ardi ba ayoyin kasai bane aka ce min ayatina ayoyin na Allah ne ko wancan na halitta ne wannan kuma ayoyin na Allah yake ayoyin ayatina ayatul lahi tilkal khabara wato halaran Allah kenan laysat laha nihaya wanda ba dan halar Allah ba ta da fadar Allah tana da iyaka ba wali hadha la yusilu lil abd dan haka ba zai yiwu gabawa illa an yattali'a ala ba'di in dai ba da kutu samawa ayatul lahi ne to ba zai iya ganin ayoyin duk gaba ɗaya ba sai gwargwaron abin da Allah ya nuna masa ko ma girman sa ko da annabi Muhammad wa yabqa ba'du na'am wa hajjahu sadakar to maganganun haka suke akwai maganganu na sufanci na jalba akwai waɗanda ana faɗi wato hankalinka sai ya kawo amma akwai wanda in ba ka goge ka sami malamai sun tsora ka a hanyar bane sai dai ka tsara kawai to haka ne shi yasa in ana maganar wata ran sai ku je ana tare da ku ana tafiya ko in an shiga wani kwanan kuma to sai ka je an barka a wani ko ba haka bane to haka bayan Allah ne in malami ya kai malami baka isa ka ce duk abin da ya rubuta ka sani to ai ka zama shi ko ba haka bane ko malami mai koyarwa ne za a zo kan wata matsala sai dai ka kawai ka ce na'am amma ka tafi ka tafi wata ran sai ka iso wannan matsalar sai da kanka sai ka gane sai ka warware har ma sai ka wuce wani to haka malami ya rubuta baka isa ka ce komai a cikin kayi sahara dole wani abin sai dai kai ma kanka shi ma da a wani guri yake wallahu alam to kai ma a cikin abin da yi sai dole ka kace wallahu alam Allah ya sa da wani da amfani da abubuwan da suka karanta waɗanda suke tafiya ɗan umma da suke tafiya ba su dawo ba wataƙila wasu sun ci so yanzu waɗansu suna kusa da isowa muna fata Allah ya kawo lafiya shi shek da aka je wajen ɗaure karatun da muna roƙon Allah ya ƙara masa lafiya Allah ubangiji ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa lafiya da tsawon kwana mai amfani mu kuma Allah ya sa mu cin amfanin sa duniya da lahira mu ma Allah ya ba mu daman amfanin waɗansu bayi da ɗan abubuwan da muka sani Allah ubangiji ya ƙara mana basira duk waɗanda suka halarci wannan taro namu Allah ubangiji ya san bukatar kowa Allah ya biya mana bukatu Allah ka san bukatu Allah ka biya mana bukatu Allah ka san bukatun Allah ka biya mana bukatun ba don halin ba Allah muna roƙonka Allah ka wadata mu Allah muna roƙonka Allah ka wadata mu Allah muna roƙonka Allah ka gyara mana zuriyar Allah ka daidaita zuriyar mu akan hanya daidai Allah ubangiji ka gyara halayen Allah muna roƙonka masu sana'o'i daga cikin mu Allah ka sanya albarka cikin sana'o'in masu aikin gwamnati Allah ka sanya albarka cikin aikin su ka sa su gama lafiya Allah waɗanda suke harkar noma Allah ka sanya albarka cikin noman Allah waɗanda suke harkar kiwo Allah ka sanya albarka cikin kiwo Allah waɗanda suke kasuwanci Allah ka sanya musu albarka a kasuwanci Allah muna roƙo ka wannan damana da ta fuskanto muna roƙon ka mun Allah kiyaye mu barazana da muke fuskanta a ciki da muke gani wani lokaci ka ga iska iska wani abu ne mai ban tsoro muna roƙon Allah da mana ta zamo mai albarka Allah ya cire dukkan wani abin da zai zamo mai cutarwa Allah ka kiyaye iska mai cutarwa Allah ka kiyaye tsawa Allah ka kiyaye ambaliyar ruwa Allah ka kiyaye karancin ruwa Allah ka sa ruwan ya zamo mai albarka kuma da mana ta zamo mai harshe mu sami amfani mai filin yawa Allah ubangiji wa kai albarka wa wa Allah masu adalci daga cikin su ta cikin su kan adalcin da suke yi waɗanda su ba su limin adalci to Allah ka san su ko ba mu san su ba Allah kai mana maganin su Allah kuma ka haɗa mu da waɗanda za su yi mana adalci albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين Allah iyayenmu da suka rasu Allah ka sa suna aljanna Allah iyayenmu da suka rasu Allah ka sa suna aljanna Allah mutuwar mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani Allah ka gyara mana halaye Allah ka gyara mana halaye Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih wal qadim lima sabaqa lana bil haqq wal haqq la ilaha illa anta al-mustaqiim wa ala alihi haqqa qadrihi wa qadarihi wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillah